wannan sun ɗauka ne min ƙibali ummi ismail wato ta wajen yatimar annabi ismail alaihi salam mata suka ɗauki wato mintaka mintaka menene shi shi ne wato mace ta ɗaure kwankwasonta da zani musamman mata idan suka kama wani aiki za su ɗaure kwankwaso ko na sun dage za su yi wannan abin ko kuma wasu yawanci a fada suke wasu za su yi fada suna ɗaure kwankwason su su ce in ka isa ka zo mana to ba wannan ba ne mintaka shi ne bayan yana da tsawo za a ɗaure kwankwaso amma jelar tana lilo a ƙasa tana ja ƙasa idan mace ta tafi zai batar da sawunta to farkon abin da ya sa ita wato hajara gatumar annabi ismail ta ɗauki mintaka me yasa ta ɗauka shi ne ki take cewa yake cewa ita kazan mintakan litu'affiya atharaha min sara don ta ɓoye takunta daga sara sara matar annabi ibrahim alaihissalam ta farko wanda mun karanta a baya na'am wannan sarki ya miƙa hannu zai taɓa ta ya sandare ya ce ki addu'a ba zan taɓa ki da shirri ba har ƙarshe ce shekani ya kuka kamun sai ba wa ita hajara ɗin ita tsara ya ba ta hajara akan ta yi mata hidima to da ya ba ta ta yi mata hidima sai ita kuma ta baiwa ibrahim ya ce gashi ka shiga ɗaki da ita ta zame maka wato iyali ko Allah zai baka haihuwa to da ya shiga ɗaki da ita Allah kuma sai ya kawo ciki sai kishi ya tashi to sai ta nemi ta ta yi musguna mata a wani wurin ma ta yi alkawarin sai ta yanke mata wasu gabbai sai Ibrahim ya shiga tsakani ya yi ceto ya ce to idan kina so ki yi to ki huda kunnuwanta da mata kunnuwansu ba huje ba ne da aka huda kunnuwan sai kuma sai ya ƙara kyau da aka sa abin kunne a wani lafazi wasu suka ce sai kuma da ta ga hakan ta yi kyau sai aka ce a huda hanci aka huda hanci kuma ta sa abin sawa kuma ta ƙara kyau bayan da aka iya don haka ne to ba za a zauna wuri ɗaya ba a wadda ruwayar wanda imam ibn hajar ya kawo wato ta huda mata kunne sannan ta yi mata kaciya kaciyan da ake wa mata a yi mata haka don dai a nuna cewa ita ba ta kai ba amma kuma idan aka yi kuma wani promotion ne take samu da abin to da ita tsara hajara ta ga wannan abin yana faruwa to bai kamata ta zauna ba ya kamata ta je ta bar inda take to da ta fita shine ta daure wannan mintaka din ta na jan shi a ƙasa duk inda ta taka sai wannan abin ya batar da takunta litufin azarha min sara shine mintaka din ma yushaddu bihi alwasat kenan wasu kuma suka ce hajara da farko ta dauki wannan abin ne wato ta nuna ce ta sanya wasa abin nan ita tsara zuciya har yanzu fa ni khadima ce ni boyinki ne ina aikin gida ne shine ta daure konkursin ta din don tana hidima a gida ta nuna cewa tana kasa amma duk bai yi ba wasu kuma suka ce wato wannan abin da muka faɗa na ƙarshen cewa ta yi alkawarin sai ta cire mata wasu gabbai ibrahim alaihi salam ya shiga tsakani ya yi mata ceto aka yi mata wannan hujin kunne to ala ayi halin ne mun ji ta dauki wannan abin ne asalin magana don tabar da sawo thumma jaa biha ibrahimu wa na'am wa bi ibniha isma'il wa hiya turdi'uhu ibrahim alayhi salam sai yazo da ita da danta isma'il tana shayar da shi hatta wadaha inda albayti har ya ajiye ta a wajen dakin ka'aba inda dawhatin fawqa zamzam a wajen wata bishiya mai girma haka dauha shi ne a shadara alkabira au al'azima wato itaciya da take da rassa haka sosai sai ta ajiye ta a wajen a wajen ruwan zamzam wato inda zamzam ba wai a lokacin akwai zamzam ba ana kwatanta mana kusa yanayin wajen ne amma zamzam daga baya ya fito bi ala masjid a tudun masallacin a'alal masjid ai masallacin ma babu a lokacin amma har yanzu kwatancin ne walaysa bi makkata yawma idin ahadun a wannan lanar a lokacin babu wani mutum a makka makka ba kowa kori ne dajin Allah ne walaysa biha ma'un babu kuma ruwa a wannan gurbin fa wada'ahuma hunaka ibrahim alaihi salam sai aje matarsa hajara da danta isma'il a wannan wurin an kubuta kenan daga kishin sara wa wada indahuma jiraban fihi tamr sai aje mata wata jaka jirab shine jaka na fata jemamme wanda an zuba dabino a ciki sai aje mata fihi tamr wa siqa'un fihi ma da kuma salka na shan ruwa da ruwa a ciki aje mata thumma qafa ibrahim muntaliqan sai an ibrahim alaihi salam qafa ya juya ga kiyansa kenan ya juya baya ya kama tafiya fatabi'atuhu ummu isma'il sai ya tumar annabi isma'il tarbishi wa qalat sai tace aina tadhhabu wa tatrukuna huna wa tatrukuna bi hada bi hada alwadi ina zaka je ne ya ibrahim ka bar mu a wannan kwarin alladhi laysa fihi insun wala shay a kwarin da babu wani mutum balle wani abu ba wani mutum ba komai insun wato anis kenan mutumin da wannan ya ibrahim aina ta zabo ta turkuna bi hadal wadi me nace ni to tace ya ibrahim ina zaka je ka bar mu wannan kwarin wanda babu wani mutum a wajen wala shay'un ba kuma komai ko ba mutum mutum zai samu wani abin da zai dan taba ya dogara da shi kafin mutum ya zo to babu komai ba mutum ina zaka bar mu kaje wa qala lahu dhalika miraran ta ga masa haka ba so dai ba ta faɗa ta sake nanatawa ibrahim ko ya waiwaye ta ya kama hanyarsa yana tafiya ta ga yadda ibrahim yake son haihuwa allah ya ba shi wannan ɗan yana son matarsa ya kawo su wannan kwarin ya bar su yana tafiya kuma ta kira bai juya ba sai ta tuna wannan fa ba a banza ake wannan abun ba duk da haka wa ƙara lahu zalika miraran waje ala la yaltafitu ilaiha sai kasance bayya waigawa gare ta bai juya mai ya kalle ta balle tausayi ya kama shi ya ce ya zai fasa tafiyar faƙa da lahu da ta ga hakan sai ta ce da shi allahu amaraka bi hada shin allah ne umarce ka da wannan aikin da kai ƙwala sai annabi ibrahim ya ce na'am eh allah ne ya ce in zo in bar ku ana ƙwala sai ummuna hajar ta ce idan la yudayyi'una tunda haka ne to allah ba zai tauzata mu ba ba za mu wahala ba kaga tauhidi a karanta da mata tauhidi thumma raja'at sai ta koma inda danta yake fanqalaka ibrahim sai ibrahim ya tafi hatta idza kana inda thaniya har sai da yaje wurin thaniya a tariqul ali wato hanya kenan ta fita daga makka wurin da za a fita tudu haythu la yarawnahu inda ba sa ganin shi yanzu ya faku gabarin sa gabarin su ko la yarawnahu istaqbala biwajhihi albayta sai ya ji ya fuskanci ɗakin ka'aba ma'ana ya fuskanci sashin ka'aba ɗin sun mada'a bi ha'ula ilkalima sai addu'a da wa'innan kalmomi wa rafa ya dahi ya ɗaga hannayensa faƙala ya ce rabbana inni askantu min zurriyati bi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana li yuqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun hatta balaga yashkurun har ya cimma wannan aya yashkurun ma'ana rabbana ya ubangijinmu Allah inni askantu min zurriyyati lalle ni nazo na zaunar a wannan wato na zaunar daga cikin zuri'ata wato wani bangare kenan daga zuri'ata biwadin a cikin kwari ghairi dhi zar'in ba ba a wucin ma abocin noma ba ma'ana ba inda ba a iya noma a wajen inda baitikal muharram a wajen ɗakin ka mai alfarma an ce alharam saboda Allah ya haramta wani ya yi shugabanci Ka'aba daga Jababira yadda arna suke mallakan garuruwa Allah bai ba su daman mallakan Makka ba wasu ka ce Allah ya sa haram saboda Allah ya haramta zubar da jini ya haramta kwari abin farauta a ciki da daidai wasu abin da ana yi a wani waje zunubi a ciki ya fi zunubi a wani waje wannan shine yasa ya zama haram inda bai cikin muharram rabbana li yuqimu sala ya Allah na aje su anan ne don su tsaye da sallah na'am waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim ya Allah ka sanya zukatan mutane af'idatan minan nasi tahwi ilaihim tana karkatuwa tana nufa zuwa ga wannan ɗakin Ka'aba ya zama mutane suna begen zuwa kowa inda musulmi ne wanda musulunci ya shiga jikinsa to yana Allah Allah Allah ya nuna masa ɗakin Ka'aba ko da sunan aikin haji ko da sunan umra zaka ga bayan Allah yadda suke son ɗakin Ka'aba wani don ya tafi Makka sai ya shekara 30 yana tara kuɗi kuma Allah ya bashi iko ya tafi wani yana ganin ɗakin Ka'aba sai fashe da kuka wani sai lokacin da za su fita daga aikin haji an gama ana tafiya gari sai ga mutane suna ta kuka suna ban kwanar ɗakin Ka'aba Allah ya sa musu son ɗakin Ka'aba. Malamai suka ce anan Annabi Ibrahim ya ce waje al'af'idatan minan nasi bai ce waje al'af'idatan nasi ta hawi ilayhim ba. Suka ce da Annabi Ibrahim ya ce af'idatan nasi to da Yahudawa da Nasara da Majusa duk sai sun zo sun yi aikin haji. Ba za su iya su zauna ba sai sun yi haji. Sai da ko hukuma ta ce za ta hana su. Amma ce af'idatan minan nasi littabi'ir kenan. zikata na wasu daga cikin mutane masu imani kenan musulmi warzuquhum min ath-thamarati Allah ka arzuta su daga ƴaƴan itatuwa Allah ya arzuta su ya ansa addu'a min kulli thamarat tujba ilayhi thamaratu kulli shay'in haka Allah yace ƴaƴan itatuwa na ko ina ana kawo sai wanda yaje ya gani itatuwa a Makka sai dai kawai ka kalla ka wuce wasu masu suna gwadawa wani kullum zai zo ya nuna wannan zai ce a bashi na kaza in ya saya ya je ya taba ba daɗi ba zai sake zuwa ba ya zo ya sake gobe a haka wani zai dinga ɗanɗana itatuwa iri daban don bai san su ba baya gani irinsu yanzu ne magara aka fara kawo su daga cikin kamar kimetra yanzu ana kawa wanda wannan ɗan koren nan mai ɗan zunguɗin nan ba strawberry ba strawberry yana nan shi kimetra yana nan kamar tuffa yake amma ɗanin zudaka to wannan daga baya ne ya fara zuwa akwai abubuwa iri-iri daga itatuwa to Allah ya riga ansa kuma Allah da ikonsa babu rana ko shekara ko yanayi da zaka je maka a ce ina itaciya kaza a ce maka ai yanzu ba yayin sa bane babu wannan yadda Allah ya ansa addu'ar sai yasa kasar Saudiya ta dauki mataki na tana bin duniya abin nan na duniya yanayi na duniya samun 'ya'yan itatuwansu akwai lokacin da za ta kawo daga south africa akwai lokacin da za ta kawo daga egypt akwai lokacin da za ta kawo daga morocco akwai lokacin da za ta kawo daga tunis akwai lokacin haka balle kuma yanzu da ake noman rani ko yaushe ba ake samun abubuwa da to allah ya ansa wannan addu'a warzuku min samarati la'allahum yashkurun don ko za su gode wa ni'imar da kai musu وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل ta kasance ita uwar Ismail tana shayar da Ismail wa tashrabu min zalikal ma'i tana sha daga wannan ruwan da ya bari na cikin wannan salka din sannan kuma ta ci daga dabinun da ya bar mata a cikin wannan jaka hatta idza nafida ma fi siqa'i har sai da ruwan da ke cikin wannan wato abin sha din ya kare atishat wa atish ibnaha ta ji kishirwa dan ta ma ya ji kishirwa waja'ala tanzuru ilaihi sai ta kasance tana kallon shi ya talawwa yana jujjuya ya talawwa wato yana buga yadda yaro yake in ya ji wa yana ta jujjuyawa aw qala ko kuma yace ya talabbatu ko kuma yana birgima saboda kishirwa kamar zai mutu fantalaqat sai ta tafi karahiyata an tanzura ilaihi don kin kada ta ganshi a wannan halin tana neman ina za ta samu ruwa kuma ba ta juriya ta ga irin halin da ɗanta yake ciki dubi son da uwa take wa ɗanta duk halin da yake subhanallah hatta dabba tana tausaya wa ɗanta amma kai ba za ka tausaya ga yatimarka ba ba za ka yi mata addu'a ba ba za ka je ka nemi aljanna a karkashin kafanta ba fawajaratis safa sai ta kalli dutsen safa ta samu dutsen safa aqraba jabalin ilayha ila al-ar'a fi al-ardi yaliha da taga dutsen safa sai taga shine wato wani dutsen dake ƙasa wanda ke kusa da ita a sashin ta da ta kalli safa duwatsu suna na amaka amma na safa shine yafi kusa da ita fa qamat alayhi sai ta je ta tsaya kan dutsen thumma istaqbalat al-wadi sai ta kalli kwarin tanzuru tana dubawa hal tara ahadan shi ko za ta ga wani mutum falam tara ahadan bata ga kowa ba fa habatat min as-safa sai ta sauko daga safa din hatta idza balagatil wadi sai da ta zo gun kwarin nan rafa'at tarafaha ko tarafa dir'iha sai ta daga bakin zaninta tunda tana da zanin mintikan da yana da tsawo sai ta daga thumma sa'ad sa'iyan insanil majhudi sai ta yi tafiya tafiya wato irin gudu na mutumin da yana gajiye gashi yana so ya tafi amma a gajiye majhud shine wanda mutumin da ya wahala hatta jawazatil wadiya sai da ta wuce wannan kware inda ake gudu kenan masu safa da marwa thumma atatil marwa sai ta zo kan dutsen marwa fa qamat alaiha sai ta tsaya kan dutsen marwa fa nazarat ta kalla ta duba ta gani hal tara ahadan ko shi za ta ga wani mutum ne fa lam tara ahadan bata ga kowa ba fa fa'ala dhalika sab'a marratin tai haka har sau bakwai ta je kan dutsen safa ta tsaya ta duba babu ta zo kan marwa ta duba babu haka qala ibn abbas ibn abbas yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira na mincin Allah tabbata gare shi ce fa zalika sa'yun nasi bainahuma wannan shine kai kawo da mutane suke tsakanin safa da marwa wannan na ummina hajar anan ne Allah ya shar'anta mana إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن هج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فلما أشرفت على المروة عند تزوج تجمع تاليك وتهنج مروة سمعت صوتا ستجي وتمليا نعم kaga ta zo marwa kenan inda za ta tsaya na bakwai kenan saji sai saji sautan wata ƙara wata murya na kira faqala sai ta ce shahin turidu nafsa sahin ki shiru wato tana ga yawa kanta ne abinda ba ta yi tsammani za ta ji ba da ta ji muna ta ce a'a bari in yi shiru dai to shine turidu tana ce sahin din yi shiru ma'ana turidu nafsa tana ga yawa kanta ne ta yi shiru thumma tasamma'at sannan sai ta sa kunne ta ji sami'at ta ji tasamma'at ka nemi ji aida fa qala sai ta ce qad asma'ata da hakika kajiyar in kana inda ka giwasan in a wajenka akwai ceto in akwai abin taimako muna bukatar agaji in akwai abin taimako ka kawo fa'iza hiya bil malak sai ga mala'ika jibrilu alaihi salam inda mawdu'in zamzam a cikin wai daidai gurbin wato ruwan zamzam fa bahatha bi aqbihi sai jibrilu alaihi salam sai nema ya kwakula bi aqbihi da dunduniyarsa aqb shine dunduniyarsa auƙala ko kuma yace bi janahihi ko da fuffukinsa ya tona ya tona hatta zahara alma'u sai da gashi ruwa ya zo ya bayyana faj'ala tahuduhu sai ta kasance tana tare shi tana dibawa wa taqulu bi yadiha hakaza tana ce da hannunta haka haka wa ja'ala taghrifu min alma ta kasance tana kamfata daga wannan ruwan bayan tana tarawa ta tare ta tare ruwan da ya dan taru yadda zai sa a hannu a diba tunda aka sani flow haka sai ta sa hannu kuma ta grifu tana dibawa min alma daga wani ruwan fi siqaha cikin sarkanta in tunda ruwan ya kare yanzu tana tarewa tana ta dauka zai kare ne sai ta sa hannunta da diba sai ta zuba a ciki ta sa hannunta diba wa huwa yafuru shi kuma ruwan yana babbukowa yana fitowa ba'da ma ta grifu bayan ta diba wato duk lokacin da ta ɗiba sai ya sake fita in ta ɗiba ya sake fita qala ibn abbas ibn abbas radiyallahu anhu yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yace yarhamu allah umma isma'il allah ji kan uwar isma'il law tarakat zamzam da a ce ta bar zamzam din aw qala ko kuma yace to law lam taghrib min al-ma da bata kamfata ba daga ruwan nan lakanat zamzamu aynan ma'ina da ruwan zamzam ya kasance idon ruwa ne ma'inan wato mai kwarara da ba zai tsaye a wuri guda ba zai dinga tafiya ƙwale ce fasharibat sai ta sha daga wannan ruwan wa arda'at waladaha ta sha da ruwan tunda ruwa ya kare tana jin kishi ruwa din wato ruwan nonon ta nonon ma ya zama babu yaro ba zai samu ruwa sha ba ba zai samu nonon da zai sha ba na'am faƙalar halmalaku sai mala'ika ya ce da ita la ta kafin zai'a kada ku ji tsoron tozartawa ba abin da zai same ku fa inna ha huna baitullah a nan wurin akwai baitullah gidan ɗakin Allah yabni hadhal gulam wa abuhu wannan jaririn da ke gani da shi da babansa ne za su gina wannan ɗaki inna Allah la yudhi'u ahlahu Allah baya tauzatar da mutanensa ahlullahi kenan wa kana albaytu murtafi'an min al-ardi wato ɗakin ka'aba wurin gurbin ɗakin ka'aba albaitu ba wai ɗakin ne ba makanin baiti ɗin ne nan baiti ya kasance min al'ardi karrabiya wato ya zamanto a wajen wajen kamar rabiya kamar wato tudun ƙasa kamar mountain na'am kamar jigawa ai na'am kamar jigawa haka wurin gashi nan shi yasa ma ruwan tufana bai cinye bai taba wurin ba shi sama a dalilin harami wasu malamai suke cewa Allah ya haramta wa ruwan kofa ne ya rufe gurbin ɗakin Ka'aba tatihi suyulu wato ruwa wato sailu shine kwarara ruwan da yake mamako yana kwarara sailu yana zuwa suyul jam'u na sail fa ya'khudhu an yaminihi wa shimali in wannan ruwan yazo ta ko ina sai da ya wuce ta gefen dama ko na hagu daga wannan tudu amma ba zai rufe shi ba fakanat kadhalika ta kasance haka tana sha daga wannan ruwan ba wani abu fa ruwan take sha zamzam din shine abincinta shine ruwanta ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin zamzam zai rike ka kwanaki masu bincike na karshe mun sun ce mutum zai zauna kwana 40 yana shan zamzam ba tare da ya nemi wani abu ba shi kadai ya ishe ka amma baka sha shi kamar shan ruwa ba kai tadallu at-tadallu shine ka cika cikin gare shi in kana so yi magani maka cika cikin garji karka shashi shan shayi da ji yana da tsada in ka kurba ka dan a'a ka cika cikin ka sai ya tafi da cututtuka kadhalika hatta marrat bihi rufqatu min jurham wato tana wannan hali har wata karabka wata tawaga matafiya suka zo na kabilar jurhum na larabawa kenan suka zo suna wuce fataucin su sai suka zo da suka zo au ƙala ko kuma da ya ce au ahala baitin min jurhum wani gida ne daga gidajen kabilar jurhum din su zo suna wucewa muqbilina min tariki kada suna gabatowa da ta hanyar kada hanyar makka hanya biyu ne akwai kudai akwai kada ɗaya wanda shi ne tudu wajen abin nan shiga ɗaya kuma gangare ne wurin fita to yayin da ya kasance na'am zuwa na kabilu suna wannan hanya nazalu fi asfali makka sai suka sauka a gefen wato kwarin makka ga makka a gefe kwari sai suka sauka su za su huta kenan a halin tafiyan da suke fara'au ta'iran aifa sai ga sun ga wani tsuntsu yana yawo aifa wato tsuntsu yana yawo a sararin sama haka tsuntsaye in suna tafiya haka ne ba magana amma yawon su din a wuri guda ne suna kewayo haka alamar akwai abu faƙalu sai suka ce inna hadha ta'ira la yaduru alama lalle wannan tsuntsun fa yana yawo akan ruwa ne wato kewayen nasa a saman ruwa ne la ahaduna bi hadha alwadi kuma kuma sanin mu ga wannan korin fa wa ma fihi ma'un babu ruwa a wajen nan wurin babu ruwa a kusa amma yanayin tsuntsayen nan suna nuna mana akwai ruwa a wajen fa arsalu jariyan sai suka aika jariyan alladhi yajri mutumin da zai gudu ya je ya kawo musu ruwa mutum ɗaya ne a jariyan ne ko kuma mutum biyu masu kawo musu ruwa suka tura ga sarki ku je ku duba in akwai ruwa ku kawo fa idahum bima da suka zo a shiga ruwa nan faraja'u sai suka ɗebi ruwan suka koma da shi fa akhbaruhum suka je suka ba su labari bil ma'i da labarin ruwan gaba ruwan mun samu fa akbalu sai su suka tashi gaba ɗaya suka taho da suka zo ƙala sai ce wa ummu isma'il inda alma yatumar isma'il kuma tana wajen ruwan tana zaune wa ƙalu suka ce a ta'adhanina lana an nanzila indaki zaki ba mu izini mu sauka kusa da ke fa ƙala sai ce na'am eh na ba ku izini ku zo ku zauna walakin la haqqa lakum min al-ma'i amma fa ba ku da iko akan ruwa na din ba naku bane shi yasa ba ba wanda yake iko da ruwa zamzam sai mai shi na qalu sai suka ce na'am eh mun yadda in mun bukata ki ba mu mu sha da izininki mu zauna haka shikenan ba sai suka zauna su ma wajen ya zama musu gari Allah ya yi hikima da wurin zai ginu kenan qala ibn abbas ibn abbas yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yace fa alfa dhalika umma isma'il na'am hiya tuhibbu al-insa wannan abun ya zo ya samu umma isma'il alhali ita dama tana son mutane tana ba tana cewa ibrahim ka bar ni a inda babu wings ehe yanzu gashi ins da take so ta samu tana son mutane sai suka sauka fa nazalu sai suka sauka wa arsalu ila ahlihim sai suka aika wa mutanen su kuma dangin su wane ne su mu fa gashi mun samu guri mun zauna na garin su ma da za su tafi din ku dawo sai suka zo fa nazalu ma suka zo su kwatare da su hatta idza kana ko idza kana biha ahlu abiyati minhum har sai da aka samu ma'abota gidaje a tsakaninsu kowa ya zo ya ɗan gininsa wani ya yi zanensa wani ya yi meneninsa kowa dai ya zo da iyalinsa gashi nan guri ya zama gari ismail ne gashi nan yaro ƙarami yau ya girma wa shabbal gulamu yaro ya girma gashi nan wa ta'allama al-arabiyyata minhum ya koyi larabci a wajensu daga nan aka fara larabci a cikinsu dama jirhum su ne asalin da su ƙabilun larabawa na asali-asali shi kenan sai suka wato ismail ya koyi larabci mihun da gare su wa an fasahun wa a ajabahun hina shabba sai gashi ya zo ya zama mafi darajansu kuma ya ba su sha'awa yayin da ya girma a larabcin koya ya yi amma kuma ya fi su fasaha suna mamakin shi baiwa da allah ya masa falamma adraka ar'a haka ne ba falamma adraka yayin da ya cimma ma'ana yayin da ya kai balaga zawwajuhu imra'atan minhum sai suka bashi mace a wajen su suka aura masa wa matat ummu isma'il ya tumar ibrahim hajara kuma ta zo ta rusu bayan danta yayi aure kaga ya zama gidanci kenan yayi zaman kanshi fa jaa ibrahim ibrahim sai yanzu ya zo fa amma ba wai sai yanzu ba yana zuwa yana komawa yana zuwa yana komawa ai ba zai ba zai yi hankali ya dauka ba fa ja ibrahim ibrahim yazo yaushe ba'da ma tazawwaja isma'il bayan isma'il yayi aure yutali'u tarikatahu yazo yana leka abin da ya bari yutali'u yana bincika me yana bari ya suke da yazo falam yajid isma'il bai tada isma'il ba a gida ya fita fasala imra'atahu anhu sai tambaye matar Isma'il ina mijinki wa qala tace kharaja yabtaghi lana ya je nemo mana abinci thumma sa'alaha sai wannan Ibrahim ya tambaye ta an aishihim wa hay'atihim game da rayuwarsu da yanayinsu aishi me kuke ci ne abincinku ya rayuwarku take fa qala sai tace nahnu bi sharrin gaskiya muna cikin sharri wa nahnu fi diqin muna cikin kunci wa shiddatin da tsanani ba ma samun abinci ba daɗi rayuwarmu fashakar ilai sai ta mika kukanta gare shi na halin da suke ci ƙala sai annabi ibrahim ya ce fa'iza ja a zaujiki idan mijinki ya zo faƙra'i alaihi salam ki gaishe shi ki isar da sallama ta gare shi wa ƙuli ki ce lahu gare shi ta yughayyiru atabata babihi ya canza fuskar gidansa ɗin atabatar bab shine gida kofa rem da waye da ake sa kyau ne rike kyaulan nan to shine atabatul bab ki ga miji ya canza fuskan gidan shi nan na'am shikenan ina muke falamma ja isma'ilu isma'il da yazo ka annahu anasa shay'an kamar shi ya ji wani abu akwai ruwa da tace da yazo sai ya ji kamshin babansa ibrahim faƙala sai ce halwa ja'akum ahadun cin wani ya zo muku ne qalat na'am tace i akwai wani ya zo ja'ana shaykhun wani tsoho ya zo mana kaza da kaza ta siffanta shi da siffa mara ma'ana fa sa'alana anka sai akhbartu ya tambaye ni gare ka game da kai na bashi labari wa sa'alani kaifa aishuna ya tambaye ni ya irin rayuwar mu fa akhbartu na bashi labari anna fi jahdin wa shidda muna cikin kunci da tsanani muna cikin wahala ƙala sai ce fa hal awsaki bi shay'in shin yayi miki wasiya da wani abu ne me ya kamata a yi qalat na'am tace i amarani an aqra alayka assalam tace in karanta maka sallaman sa wa yaqulu kuma yana cewa ghayyir atabata babika ka canza fuskar gidanka da ƙala ta ce sai ce za ka abi ai wannan babana ne kada amara ni na za ki abi na yana magana da ita ba na za ki abi wannan fada yake ya zo miki din na mahaifina ne kada amara ni an ofari kaki ya umarce ni da in sake ki canza fuskan gida umarni ne da sai sai ce me alhiki bi ahaliki ki je gidanku wa tallaka ha sai ya sake ta to anan akwai abu biyu abu na farko wasu ba su fahimci me ake nufi da hadisin ba sai suka zo suka camfi bude kofa ta wasu fuskoki bude kofan gida ko daki in ka bude kofan daki ta fuska kaza babu alkhairi sai dai in ta bude an bude fuska kaza akwai wani wanda yana nuna malanta ma na ji shi yana maganan nan ai bude kofa ta gina gefe kaza bai yi ba don annabi ibrahim ma da ya dansa ya bude kofa ta fuska kaza da ya zo ya ce da matar ki gaya mishi ya canza kofar sai to kaga anan ba kofa ake nufi ba sannan abu na biyu shine shin uba zai ce wa ɗansa ka saki matarka kuma ya saka? eh gashi nan shar'u man qablana shar'un lana idza lam yukhalif shar'ana shari'ar al'umman da suka shude shari'ar mu ne amma idan ba ta saba wa asalin shari'ar mu eh uba zai iya cewa ɗansa ka saki matarka annama amma anan abin dubawa shin annabi isma'il babansa ya ce da shi ya saki matar bayan kuma suna zaman lafiya ko kuma ya lura da yanayi rashin biyayya rashin mu'amala mai kyau rashin godiya cutar da miji ashe wannan ya nuna kenan idan uba ya lura sirkuwarsa wato matar ɗansa ba ta da rufin asiri ba ta da addini fitinanniya ce ba ladabi nan uba zai ce wa ɗansa saki matarka kuma ya bi shi dole amma idan ba wani abu mace tana da addini tana kula da kai tana kula da duk abin da ake nemanta da shi sai wani lokaci uba ya zo misali ko ya zo uba ba ta san cewa wannan shi ne mahaifinka ba da ya zo bai ba ta muhimmanci ba ya ce yana so ya shiga gidan ta ce mijina bayyana ba za ka shiga ba in kana so ka jira shi a waje kaga bata san shi ba shi garin uba da yazo wannan matarka ta yi mun kaza ta yi mun kaza ka sake ta zai sake ta ba zai sake ta ba balle kuma in babu dalili saboda haka in akwai dalili za a bi magana iyaye wajen rabuwa da mace amma in babu dalili a shar'ance gaskiya ba za a bi su ba domin akwai cutarwa shi dan maza a cutar da shi yana son matarsa don kai baka so ka ce a saka kuma iyayen yarinyar na ya za su ji in aka sakar musu da ya umar da ɗansa abdullahi na mutum da ya zama yana da hikima kuma tsakaninka da surukuwarka ta mata kar ya zama akwai kusanci sosai ta yadda raini zai shiga kuma kai a zamanka na ɗa idan mahaifinka ko gyatumarka suka yi ma wata magana mai zafi akan matarka ka zama kana da siyasa ba duk abin da iyayenka suka faɗa akan matarka mara kyau zaka je kuma ka gaya mata ba in suka kushe ta ka zo ka ce suna gaishe in sun ji ta in ya ji ta sun kushe ta sai zo ya sa ta ta yi wani girki mai daɗi sai ta aika musu haka sai su ɗan sassauto ya yi siyasan da zai yi kusantar da tsakaninsu su fahimci juna amma kai ka zo mamarka ta ce kaza akan matarka wallahi ni ma mata ta ce maka za ke din ma ita ce kaza akan ki to sai kaga in ba a yi sa'a ba sai matarka ita mata yi wata kalma akan gyatumarka kuma an baka hankali ba sai ka je ka gaya wa gyatumarka mama ai ta ce maka za ai za ta da kunya wallahi yarinyar nan shi yasa ne nace zan sake ta ai kuka hana sai ta ce to ni yanzu na ce sai ka sake ta to kaga me kai kenan to sai ai hattara ina muke ya ƙulu ghayyar atabata babik ya ce ya canza wani gidansa ya ƙala ya ce za ki abi ƙada amara ni ano fari kaki wannan babana ne ya ce in sake yaki ya ce alhaƙi bi ahaliki sai ki je wa gidayenki kaga wannan ma lafazi ne daga siqi talaq lakin ma'anniya idan mace da mutum ya ce da matarsa ki je gidanku ba kai shikenan an ce saki ba a me nufin sa yanzu matar da annabi ya aure ta alaihi salatu wassalam ba ta ce a'udhu billahi minka ba sai ce laqad usti bi azimin alhiqi bi ahliki ya sake ta kenan amma ka abu malik ba da annabi ya ce kada wani ya zo kusa da matarsa sai ya ce da matarsa alhiqi bi ahliki shi ma lafazin yi amfani da shi na annabi saki ne amma na ka ba saki bane na annabi isma'il saki ne amma mai yiwa naka ba saki bane kije gidanku wannan lafazin ma bai kamata mutum ya dinga amfani da su ba na'am na'am ya yi wani yana kuma ganiyar ka kuma ba kare niyan sakin ki je gidanku kana bude mata kofan yaji kenan kuma an ka kore ta taje iyayen za su raina ka za su gaba ka da mutunci haka ka zo ka aure ta da ladabi da girmamawa da biyayya da kawo turare da sun haka gaishe su da waye da wasa da yaransu da kokarin gidansu kana ganin girkinsa kawai da ka aura shi kenan gobe bububu ka fusata ki je gidanku baban kidin ma ba talaka ba ne la ilaha illallah wannan kai kai wannan baka dace ba a'a in ya dangana ganiya in ya ce me kawo ki a ya ce in zo gidanmu sai a tambaye shi ka ce ta zo eh to me kake nufi a na sake ta shikenan ta sa me yasa ka ce ta zo a na ce ta zo don nima zan zo mu tattauna don ta yi kaza na ce ta zo saboda gidan akwai inda bayan gidanmu ya lalace za mu gyara ba wurin zagayawa ko kai wani karyanka in ka sauko yarakallahu ina muke fatallaka sai isma'il alaihi salam sai sake ta wata zawaja minhum ukhra sai auro wata a kabilar jurhum har yanzu falabitha anhum ibrahim sai ibrahim ya zauna ma sha Allah abinda Allah ya so ya zauna na bayan lokaci ya koma ke thumma atahum falam na thumma atahum ba'du falam yajid sannan ya sake zuwa bayan wancan din sai kuma bai samu isma'il ba ya je neman abinci tunda abincinsu abu biyu ne ba itatu a lokacin abu biyu ne mere me ruwa da nama ruwa da nama ruwa da nama shi na nabi yake cewa duk gidan da suka ce nama da ruwa kaɗai za su zai rike su sai sun yi rashin lafiya banda sun mutanen makka ne ka zauna da ruwa da nama kullum ka ci nama ka sha ruwa ka ci nama ka sha ruwa ka jira abin da zai same ka ba ka sirka wani gari ba wani ganye ba wani menene ba na muje fadakala alamra'atihi sai ibrahim ya shiga wajen matar ɗansa isma'il fasa'alaha anhu sai ya tambaye ta gami da ɗanta ɗan shi da kuma irin rayuwar faƙalar ta ce ƙarajen ya bitari lana ya shi ta nema mana abinci ƙala sai ce kai fa amtum ya kuke wasu alaha an aishihim wa hayatihim ya tambaye ta game da abincinsu da irin yanayin rayuwarsu faqalat tace nahnu bi khairin wasi'a muna cikin alkhairi da kuma yalwa wa athnat ala Allah sai tai wa Allah yabo da godiya faqala sai yace ma ta'amukum menene abincinku qalat Allahum tace nama muke ci ƙala ce fa ma sharabuku me kuke sha ƙala ta ce alma ruwa shine zamzam ƙala sai ce Allahun barik lahum fil lahmi wal ma Allah ka sa musu albarka a cikin ruwansu da namansu ƙala annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace walam yakun lahum yawma idin habba wancan lokacin ba su da 'ya'yan itatuwa kwayoyi ire-iren abinci gero dawa masara shinkafa ba su da shi walau kana lahum da'a lahum bi da akwai da yayi musu addu'a ciki ma amma babu sai musu addu'a kan abin da yake akwai qala yace fa huma nama da ruwa din la yakhlu alaihima ahadun bighairi makkah illa lamma lam yuwafiqa ba wanda zai lazimce su banda mutanen makka nama da ruwa sai in sai ya sun saba mishi illa lam yuwafiqahu ma'ana sai ya ji ba dadin su shi ne bayanai da muka faɗa ɗin sai mutanen makka su an ba su abincinsu ne ƙasar ba ruwa Allah wannan ya nuna kenan kowaɗanne mutanen gari Allah ya yi su da abincinsu a ƙasarsu kuskure ne babba wanda yanzu uwa wannan kaka kyari ko wanda yake bayanin magungunanmu na gargajiya da waye yana bayyana mana irin itatuwan da muke da su anan amfaninsu su citta su kanamfari albasa cimba inda ake cewa kimba kajiwur wannan mai musoro ga sunan abubuwan da gashi nan muna amfani da su karas wannan ka ji amfani shi karas common wannan idan kana ci kwaya daya kullum irin guban da kake shekar nan ba zai dame ka zai kashe guba a jikin mutum amma gashi mai talla yana wucewa kana ganin abun banza ne to barin wa'annan abubuwan mu koma ga ababai na turawa sai mu je mu sayi tumatir na gongoni menene na gongoni mu kuma ba gongoni aka yi mu ba to ba abincin mu bane juice kullun pass an bude maltina kwak me kuke ji da wa'annan abubuwan gas ne matsala ce in kana so ka samu soɓo a yi maka arjiyar da na tsamiya ga daɗi ga lafiya soɓon nan ka samu mai sanyi ya za ka ci arjiyar wannan ka duba iyayenmu za su yanka albasa da ɗan citta gwaye a zuba a ciki a aje da safi ya yi sanyi ruwa da abin nan da tsamiya ka sha maganin rana ne kuma yana flushing kidney stone da jini abin nan ɗinka koda yana cirewa amma mun bari to ka dage da cin nama da ruwa ka gani me zai same ka tunda ba bin jinka bane ina muke ah taba ba komai a yanzu mutum ya ci nama ya ci tsire ko ya ci gazashen nama komai ya sha ruwa wannan ba da amma ka lazimta kullun ka ce bari in yi wata guda ina cin nama da ruwa kawai ba wani abu safe da yamma to gaskiya ba za ka ji daɗi shi ba ƙala ya ce ba idha ja a zaujiki idan mijinki ya zo faƙra'i alaihi salam ki masa sallama wa murihi ki bashi umarni ki sanar da shi cewa ya tsabbitu a tabata babi ya tabbatar da fuskan gidansa ma'ana ya rike ki hannu biyu ke a tabata babi ma ja ismail ismail da ya zo ƙala ya ce hal a taku min ahadin shi wani ya zo muku ƙalar na amta ce iyi a tana shaikun hassan alhai'a kaji wani tsaudar cijo mai kyakkyawar siffa ya zo mana wa asirin ɗaya ta yaba masa fasa'ala ni an kafa asibartu ya tambaye ni game da kai na bashi labari fasa'ala ni ya tambaye ni kai fa'an shuna ya rayuwarmu yake ba asibartu ana bi khairi an na bi khairi na bashi labari mun muna cikin alkhairi ƙala ya ce fa ausaki bi shai akwai abin da ya miki wasiya ƙala ta ce na'am yi huwa yaqra'u alayka assalam yana yana maka gaisuwan musulunci sallama wa ya'muruka an tuthbita atabata babi yana umurtan ka da ka tabbatar da wato fuskar gidanka qala yace zaki abi wa anti al'ataba wancan babana ne ke ce fuskar gidan saboda haka ya ce in zauna nake amarani am amsika an umsika ko amsika umsika ki ya umarce ni kenan in rike ki kar in rabu da ki ثم لبث ما شاء الله سيزونا لوكوتين ده الله يسوع زونا ثم جاء بعد ذلك سي ابراهيم عليه السلام يزو بيان wannan واسماعيل يبري نبلا له تحت درجه تحت دوعه كو قريبا من زمزم wato sai tadda Ismail yana gyaran kibiyansa yana jan kibiyansa don mutum mai farauta ne saboda haka yana gyaran abin da kibiyansa kwari da bakansa na'am a karkashin wannan dauha bishiyan nan na kusa da zamzam falamma ra'ahu yayin da isma'il ya ga baban shi qama ilahi ya tashi zuwa gare shi fa sana'a kama yasna'ul walidu bil waladi wal waladu bil walidi sai suka irin abin da uba yake da da da kuma yake da uba me shi a rungumi juna ayi musafaha a tsumbanci hannu waye waye irin wayannan ne gaisuwa na tsakanin uba da da ثم قال سيتي يا إسماعيل إن الله أمرني بعمر الله أمرتيني دون أمرني قال سي إسماعيل يتي فاصنع ما أمرك ربك أي كتاب أبنجيك أمرتيك قال يتي وتعينني ذاك تيمك أمم قال يتي وأعينك إيه مثلا تيمك أمك قال يتي فإن الله أمرني الله ملكك يا أمرتيني أن أبني ها هنا بيتا da ingina gida anan wa ashara ila akummatin murtafi'atin na'am ala ma haulaha sai ya nuna ga wannan dan tudun nan na inda muka ce akwai tudu to ya nuna ga wannan tudun da wurin da yake kewaye da shi yace anan Allah yace in gina wannan daki na'am ina muke قال فإن ذلك رفع القواعد ƙala ya ce fa'in da zalika a wannan wurin ne fa rafa'a sai suka ɗaga da shi da babansa alkawa'i da min albaitu wannan ginshiki na ɗakin ka'aba faja ala ismailu ya bil hijarati ya ismail yana zuwa da duwatsu na ginin ka'aba ɗin shine lebra wa ismailu ya bini ismail shine ke ginawa shine birkila ibrahim ya bini ibrahim kuma yana gini shine birkila ɗin hatta idza tafa'a albina'u har sai da wani gini ya tudu ya tashi sama ja'a bi hadhal hajari sai yazo da wannan dutsen fa wada'ahu lahu sai aje masa wani dutsen lala lala maqam ibrahim maqam ibrahim fa qama alayhi kajiba sai ya tsaya akan wannan dutsen wa huwa yabni yana gini wa isma'ilu yunawilu hijara isma'il kuma yana mika masa duwatsu وهما يقولان سوسنا جوا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل سنا جوا ربنا تقبل منا يا الله كربي ولنا إبادة جنين دمكي إنك أنت السميع يا الله كيني ميجي ما نمي أنسوا العليم مثلا قال فجعل يبنيان سيسك كسنج سنا جني حتى يدورا هرسك جي ويا حول البيت جيفين لكن ma'ana suna gini a sa a sa a sa a sa ana zagaya ba har suka zo suka kewaye haka wahuma ya kula ne su a duk wannan aikin da suke suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul ali suna faɗin wannan addu'a har suka gina wato wannan daki na ka'aba jazakumullahu anna wa an jami'il muslimina khaira yau shine gidan farko na karshe inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس يجي البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين نكتفي بهذا القدر إن شاء الله كو؟ الحمد لله نعم نعم wanda ya zo bai hau ba